وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون نعم وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون
الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لا يزيده حمد الحامدين ولا ينقصه جحود الجاحدين ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى يسر به أمري بلا خسران اشرح به صدري لمعرفة الهدى وعصم به قلبي من الشيطان أنت الذي يا رب قلت حروفه ووصفته ببلاغة وبيان تنزيل رب العالمين ووحيه بشهادة الأحبار والرهبان وكلام ربي لا يجيء بمثله أحد ولو جمعت له الثقلان وأشهد أن سيدنا ونبينا ورسولنا وإمامنا وعظيمنا وقائدنا وقائس وسائقنا محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك وأنعم على رسول الله اللهم حينا على سنته وأمتنا على ملته وحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة تحت لوائه اللهم اسقنا من حوضه المبارك شربة هنية روية مريئة لا نظمع بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين bayan haka ‘yan uwa musulmi wa'inda muka haɗu a wannan waje mai albarka kakanninmu dattawa da iyayenmu da suke zaune a wannan waje malamanmu manya-manyan malamanmu wanda muka zo tare da su daga garin maraɗi da waɗanda muka samu a cikin wannan gari mai albarka na madawa da 'yan agaji da mahalarta wannan waje baki ɗaya maza da mata yara da mayya da aljannun da suka yi cincirindo a wannan waje masu imani gaba ɗaya ina gabatar da gaisuwa irin ta musulmai ga musulmai zuwa gare ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. abin godiya ne da farin ciki ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah wato ni'ima akan ni'ima a ce mun haɗu a wannan waje domin karanta alƙur'ani mai girma da sunnar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam a sanadiyar wata ni'ima da Allah ya yi ma wani bawa daga cikin bayan shi wato sai Allah ya yi mashi riba biyu in ji saburoko ga ni'ima ta samun aure sannan kuma ga ni'ima ta godiya ga Allah Allahu akbar wannan ba karaman ni'ima bace ba kowa bane yake samun haka wasu daga cikin bayan Allah idan Allah yayi masu ni'ima saba ma Allah suke a madadin godiya da yawa daga cikin bayan Allah idan suka ji dadi sai sun yi ma Allah iskanci da shegantaka da iya shege da yawa daga cikin bayan Allah har gwamma ma su tsaya cikin tsiya da masiha da talauci da kunci saboda in suka ji daɗi iskanci za su mutum nawa ne yake fatan Allah ya arzuta shi da ni'ima ta aure bai samu ba Allahi tallahi wani tunkan ya samu auren ma yake aini dirar da Allah ya bani aure ha me yake nufi da haka alƙawalin iskanci yake ma Allah yana nihin ya Allah ni wannan bawan naka mugun bawa mai taurin kai lalatacce soko sakarai sagalebe kidahumi kwatar ne bahu duk radda ka bani wata ni'ima ya Allah zan yi maka godiyan maye ne sai an cashi ba haka wasu ke cewa ba ni'imar aure wadda ba kowa yake samu ba sai wani da wani a ce Allah ya ɗauki wannan ɗirkekiyar ni'imar cikin dubban halittun shi akwai wani mutum mai takawa sallah ba ta birin shi amma na nan ta zuru ne zuru-zuru akwai wani mutum yana nan masoyin Allah ne waliyin Allah ne wallahi amma sai dai mi yana nan ta zuru ne Allah bai mai ni'ima ta aure ba akwai cikin bayan Allah masoya Allah da makusanta Allah da salihai da siddiƙai nagari suna nan babu aure suna yawo Allah yana kallon su bai masu ni'ima ta aure ba kai kadai a cikin garin madawa Allah ya ware ka ya baka wata zuƙeƙiya amarya kyauta ba rawa kama Allah ba amma godiyar da za kama Allah shine sai ka kira makiɗa a cashe a ƙofar gidanka cashewan kuma shine ta da ƙura da hayaniya da fitsara da iskanci da shegantaka da rashin mutunci don haka idan kaga Allah ya yi ma mutum ni'ima kuma Allah ya arzuta shi da ya yi ma Allah godiya irin godiyar da ta dace da zatin Allah irin godiyar da ta dace da girman Allah to wallahi wannan ma wata ni'ima ce daban ni'ima ce akan ni'ima ce sanadiyar aure ne da wani bawan Allah ya samu ya ga da ya dace almajirai da malamai su zo su karanta littafin Allah mai tsarki rahama ta sabka cikin unguwa alkhairin Allah ya sabka cikin gari a kora a tarwatsar a rugurguzar da gayyar shaidanu da ifritan gari a dalilin karanta aya alkur'ani kaji don Allah ko zawa aka yi kadai yanda alaramma ya zo ya ja ayoyin nan kadai muka tashi daga nan sanadiyar wani bawan Allah ya samu aure ai shi kadai ya wadatas yaya yake da kai wanda ke kiran yan takai su yi iskanci a kofar gidan shi sanadiyar Allah ya ba shi haihuwa akwai wanda haihuwa babban ni'ima wani ya ce ni'amul ilahi alal ibadi kathiratun wa ajalluhunna najabatul aulad ni'imomin da Allah yake yi ma bayan shi masu yawa ne amma babba daga cikin su akwai ni'imar haihuwa wani in ya rasa haihuwa sai yayi kamar zai haukace bayanan bayanan fagam fagam duk inda ya ji wani boka yayi kururuwa a gidan radio ko yayi kururuwa a wani waje ya ce shi yana bada haihuwa ya zabura ya tai shaye-shaye shaƙe-shaƙe mace-mace turare-turare komi za ya yi saboda ya nemi haihuwa amma idan Allah ta'ala ya ga dama ya riga zama bakararre ba zai haihu ba ba duk inda zai je ko tura kanshi turai za ya yi ya je a yi bincike a yi yamuce a gwada a auna oho Allah ya riga ya hana mai haihuwai amma kai kyauta cikin madawa haka kawai kyauta kana matsayin miskinin ka bawan Allah baka ma Allah wayo ba ko dubara Allah ya ɗauki haihuwan nan ya baka sai ka ce ha ha ha ai sai an tashi sai an gwangwaje sai ka ga sai kawai sai mutum ya je ya ɗora tunani wai da kanshi saboda wai daɗi ya ji da kanshi zai ɗora tunani wai menene za ya yi na nuna ma Allah shi ɗan iska ne kawai sai tuno yawwa ‘yan bori ya kamata in kira su yi goge kawai sai shi ya gaito su Allah ba mai kai kyama da cikin sako ba shirka ba aikautun da dai na ji daɗi sai an yi ta saboda haka yan bori ku zo ku yi goge ku yi iskanci ku yi burin kujiya ku tashi kira yan bori su zo su yi shiganta ka wani kira yan takai su zo su zagi kowa da na bayan hili na cikin hili na da wane ne kowa ba su raga mai har da shi da ya gayyato su sanadiyar ya ji daɗi wannan tunani ne ko rashin tunani wannan hankali ne ko rashin hankali ne wannan wato girmama Allah ne da mutunta ni'imar Allah ko sokanci ne da dabbanci da shiririta da nuna cewa kai wato wani soko ne cikin bayan Allah wanda bai cancanci ma ni'ima ba to wallahi ba karaman ni'ima ba ce Allah ya maka ni'ima kuma bayan ita ya ƙara maka wata ni'ima ta godiya sai in Allah ya zaɓe ka ne za ka zama cikin wanda in sun ji daɗi za su ma Allah godiya shi yasa wata rana annabi Dawud alaihi salatu wassalam yake cewa ya rabbi kaifa ashkuruk ya ubangiji waya ya zani in maka godiya in ana sallaitu fa min indik wa in ana tasaddaqtu fa min indik wa in ana ballagtu risalataka fa min indik fa kaifa ashkuruka ya rabb yace ya ubangiji ya ya zani in yi godiya a gare ka idan na tashi nayi sallah Allah ni'ima ce kai mani wasu baka masu ni'imar su iya tsare sallah ba idan na yi sadaka Allah ni'ima ce ka yi mani wasu ka damka dukiyar gata nan kamar ta ce wayo ni wayo kaina a hannunsu amma sun zama danko ko innuwa su suka gani sai sun zakuɗa ka faɗa saboda tsananin ruwa ya Allah idan na isar da saƙonka ya Allah ni'ima ce kai wai Allah ya ya zani in gode maka in ji annabi Dawud Allah ta'ala ya ce al'ana shakartani ya Dawud ai yanzu ka yi mana godiya ashe ka yarda ma da cewa Allah ya yi ma ni'ima ka yi zaune kana tunanin kai wallahi Allah ya yi mani ni'ima ina da ido mutum nawa abba ya da ido in Allah ya cire ma ido ɗaya tal wallahi da a ce kuɗinka sun cika ma dawa baka isa baka dawo da wannan ido babu wani likita ko wani ƙwararre wanda zai iya kawo ma ido original gangariya irin wanda Allah ya halitta ma duk kuɗinka duk wayanka duk mulkinka duk dabaranka ka tsaya ka yi tunanin cewa Allah ya yi ma ni'imomi da yawa kama Allah godiya ita ma wannan ni'ima ce saboda haka wani ya ce tabaraka man shukurul wara anhu ya kasuru likauni a yadi judihi laisa tuhsaru fa shakiru ha ya hataji shukuran li shukuri haka zalika shukuru shukuri ya hataji yushkaru fa fi kulli shukurin ni'matun ba'da ni'matin biduni tawa'in dunaha shukuri yasgharu faman rama yaqdi haqqa wajibi shukuriha tahammala dhimna shukuri ma huwa akbaru ya ce albarkatun Allah sun yawaita man Allahn da shukurul wara anhu ya kasuru bayu ba su isa su mai godiya ba godiyar bayi ba ta iya cike wato gurbi na ni'imar Ubangiji fashakiruha wanda zai gode ma Allah akan ni'ima ya hataji shukuran li shukuriha yana buƙatar wata godiya domin godiyan nan da ya ita ma ni'ima ce tana buƙatar mi godiya kazalika shukuru shukuri ya hataji yushkaru ya ce haka nan godiyar godiya ita ma tana buƙatar godiya shi za ka gode ma Allah in Allah ya ma ni'ima ka gode mai wata ni'ima ce wadda tana buƙatar godiya in ka gode ita ma wata ni'ima ce wacce tana buƙatar godiya in ka gode haka in ka gode haka in ka gode haka Allah da ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha da za ku yi zaune ku ƙilga ni'imar Allah ba ku iya lissahe ta ka ce ɗaya biyu goma ashirin hamsin ɗari ɗari biyu ka iya ƙilga ni'imar da Allah ya ma kaɗai wallahi tallahi ba ka isa ba ba za ka iya ba to in ya zama ka ƙilga kaɗai ba za ka iya ba ina ga ka gode don haka godiyar Allah ya cancanci duk wanda ya ji daɗi ya ƙara tunawa da cewa shi bawan Allah ne duk wanda ya samu ci gaba cikin rayuwar shi ni'imar aure ka yi ma Allah godiya ni'imar haihuwa ka yi ma Allah godiya godiya wanda ta yi daidai da girman shi ni'imar ci gaba cikin aiki da ƙasa kake yanzu ka zama mai gidan kanka ka yi ma Allah godiya wanda ta yi daidai da girman shi ni'imar ci gaba cikin karatu na duniya ko na lahira da baka iya tada baki ba yanzu ka haddace alkur'ani da wato dakel ana ta explique kai baka ganewa sai duhu kake gani ba abin da ke birge ka sai karar so ne yanzu ka kaci birebe kama Allah godiya da kai wani irin kidahumi ne a cikin aji in ka zauna me sai yazo yana explique lesan ka kora mai ido ka mujiya kana kallo ba ka fahimtar komi ko da zai ciro yan hanjin shi ya hudu ba ka ganewa sai dai in an tashi ka yi zuwa duwawu ka bi mutane gida amma yau gashi ka ci bak ya kamata ka yi ma Allah godiya ko bai kamata ba to yaya aka yi wasu bayan Allah suke musanya ni'imar Allah sai su ɗora yi ma Allah godiyan mayu don haka naga ya dace in yi huda da wannan bayanin in faɗakar da wannan bayanin domin duk wanda Allah ya yi mashi ni'ima wallah ya cancanta ya gode ma Allah in ya san kowa ya Allah don haka abin alkhairi ne a ce sanadiyar wata ni'ima da Allah yama an zo an karanta littafin Allah mai tsarki la ilaha illallah muna roƙon Allah ta'ala ya haɗa gizagizai na alkhairi ya tabka ka ruwan albarka a cikin wannan auren ubangiji Allah ya kwararo ta nunuwan albarka cikin wannan auren alkhairi da ni'ima da jin daɗi da gwangwajewa da cashewa da macewa da bacewa da rallewa da murjewa ya kawo shi cikin wannan auren duk abin da ake nema na jin daɗin rayuwa aure Allah ya tabbatar da shi cikin wannan auren duk abin da ake nema na sanyin ido da natsuwa a cikin aure Allah ya tabbatar da shi cikin wannan auren ya Allah ka sa wannan aure ya zauna zam kamar an azama kwado tanki babu zancen girgishi ya ubangiji Allah ka sanya wannan aure da aka daura ya dauru zam har lahira yanda ta zama matashi a duniya ta zama matashi a lahira ya Allah muna roƙonka duk abin da ake jin tsoro na wahala ko bala'i ko kata'i ko ciya ko tsiwa ko tsanani ko masiha ya Allah ka nisantar ma wannan auren da shi ya Allah ka kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali da yalwa da watata da fahimtar juna cikin wannan auren ya Allah ka takako albarka cikin wannan auren ka kwararo albarka cikin wannan auren ka dararo albarka cikin wannan auren ka mararo albarka cikin wannan auren ya Allah duk abin da zai zama katutu wajen ci gaban wannan auren da haskaka shi Allah ka gusar da shi ya Allah duk abin da zai zama matsala a cikin wannan auren Allah muna roƙonka da sunayenka masu tsarki muna kuma tawassuli da wannan alƙur'ani da muka karanta Allah ta'ala ka tsare ka kare Allah ta'ala ka dafa cikin wannan aure ka sanya albarka ka sauƙaƙe al'amura ciki Allah ka kawo duk agajinka na musamman da sauran auratayya na ahlus sunna baki ɗaya Allah ta'ala ka tabbatar da alkhairanka a cikin su ƴan uwana musulmi na garin Madawa nasihar da zan yi maku a matsayina na ƙaramin almajiri zan yi nasiha ne bisa kan wannan babban littafin namu da muke karantawa to in ka ji an ce nasiha akan wato littafin nan namu cewa alƙur'ani kaka wasan alƙur'ani abu ne mai girma don haka abu mai girma yana buƙatar bayani mai girma tun yanzu ma ina jin lokacin ya mana kunci tun kan a zo a zakuɗa ka faɗa ta saboda haka wato alƙur'ani mai girma ya shigo cikin wani zamani na 'yan boko wanda wato suna yi mashi kallon hadarin kaji suna kallon wanda yake karanta alƙur'ani wani irin koma baya taɓaɓɓe marar rabo suna kallon alƙur'ani da makarantan shi wato tamkar waɗanda suka yi asarar duniya kuma suka yi asarar lahira suna kallon alkur'ani kamar wani wato libur mara kima Allah ta'ala ce wa qalar rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu wa qalar rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura wa qalar rasulu ma'aikin Allah yace ya rabbi ya ubangiji inna qaumi lalle mutane na ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura sun riki wannan alqur'anin a matsayin abun kaurace ma mahjura yana da fasara biyu fasara ta farko mahjura daga alhujran mato sun rike shi abun kaurace ma fasara ta biyu mahjura daga alhujr ma'ana sun rike shi zancen banza marasa ma'ana to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kaima ubangiji ƙara da kuka cewa al'umma sun riki alkur'ani abin ƙaurace ma sun riki alkur'ani kayan banza kamar bai da wata daraja bai da wani matsayi jama'a duk duniya akwai wani littahi wanda ake iya auna shi ko ai kwamfaran shi da alkur'ani a kakkun saurin cewa babu saboda kar ayyukan musu karyata haka fa kar rayuwar mu ta karyata haka fa kan ababen da muke aikatawa da mu'amalar da muke da tarbiyyar da muke ba ‘ya'yanmu katta zo ta ce ƙarya ce ya kamata mu yi dogon tunani kamun mu ce babu akwai wani littahi wanda ana iya kwamfare tsakanin shi da alƙur'ani alamtara anna saifa yanqusu qadaruhu idza qila anna saifa an min al'asa baka san cin mutuncin takobi ne kai ba idan ka dawo kana cewa wannan wannan takobin tahi wannan sanda gaugawan yankewa in ka dawo kana kwamfaran takobi da sanda baka san shi mata mutunci ma ne kai ba ta yaushe alkur'ani zai dawo ha- ana kokarin a hada shi da wani libur ko wani littafi can daban wallahi tallahi duk duniya tun da Allah ya halicci duniya ba a taɓa yin wani littafi ba mai daraja mai fa'ida mai cike da karatuttuka da amfanoni na duniya kuma da lahira irin alkur'ani hassan albasari Allah ya yi mashi rahama ya ce Allah ya sabkar da littafi 104 a bisa doron duniya ya ce cikin wa'annan littattafan gaba ɗaya Allah ta'ala ya zaɓi littattafai guda hudu a taura injila zabura alfurkan a cikin wa'annan guda hudun kaf ya ce Allah ta'ala ya zaɓi alƙur'ani ya yi reziman ilimin mukan da ke cikin wa'ancan littattafan gaba ɗayensu cikin alƙur'ani ya ce a cikin alƙur'ani ma sai Allah ya taƙaice zance cikin suratul fatiha ya ce sai yasa kuma sirrin suratul fatiha shine iyaka na abu da alaran majata إياك نعبد وإياك نستعين alƙur'ani mai girma shine igiyar Allah mai ƙwari wadda in ka rike ta takam takam har aljanna baka da fargaba alƙur'ani mai girma shine tafarkin Allah miƙaƙƙe shararre gyararre wanda in ka bi shi baka da ɗarɗarɗar baka da wasuwasi baka da tababa baka da kwankwanto kana bisa tafarki miƙaƙƙe alƙur'ani mai girma wato shine littafin da man qala bihi sadaqa wa man hakama bihi adala wa man da'a ilaihi faqad hudiya ila siratin mustaqim duk wanda ya furci da shi gaskiya ya faɗi duk wanda ya hukunci da shi adalci yayi duk wanda yayi kira zuwa ga alqur'ani tabbas an shiryar da shi bisa tafarki mai- mai girma wato ibn taymiya cikin littafin shi muqaddima ta usulut tafsiri yake cewa shine littafin da la tazighu bihi al-ahwa son zuciya bai kwasan ka ya kai ka ya baro inda ya karike alkur'ani shine littafin da a karanta da sahe a karanta da rana a karanta da daddare a karanta tsakar dare a karanta da jijjihi a karanta da dugun-dugun a karanta shi cikin mota a karanta shi cikin ɗaki a karanta shi cikin ofis a karanta shi cikin kasuwa a karanta shi a ko'ina a kowane lokaci kuma duk lokacin da mai karatun shi ya ɗauko shi ya rangada ya rabtala ya rairaya karatun shi rangada ɗan zakakwai sai ka ji kamar yanzu ne ka taɓa jin alƙur'ani wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula wa haythu al-fata yarta'u fi dhulumatihi min al-qabri yalqahu sanan mutahallilan hunalika yahnihi maqilan wa rawdatan wa min ajalihi fi dhirwati al-'izzi yujtala yunashidu fi irda'ihi li habibihi wa ajdir bihi su'ulan ilayhi muwassala فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبدلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا عليك بها ما عشت فيها منافسة وبع نفسك الدنيا بأنفاسها الأولى wannan littahi ake hadawa da alkur'ani alkur'ani da zaka karanta ba zaka taba jin kosa ba a wajen karanta alkur'ani kullun in ka dauko shi ka karanta wallahi tallahi sai ka ji kamar shekara hamsin mutum za yayi alaramma ne tsohon alaramma ku tambayi babanmu ibrahim dan galimi gashi nan zaune mutum ya tsuwa ya yi hurhura kullum bai da aiki sai karatun alkur'ani amma wallahi kullum in ya ɗauko ya karanta sai ya ji wani irin daɗi wani irin lagazo wani irin garɗin tiya kamar bai taɓa ma karanta shi ba sai rannan kamar rannan ne ya fara jama'a abin da nake so in tambaya shine yaya aka yi wani baya gurin ɗan shi ya karanta wannan littafin yanzu menene ya samu musulmi da wasu ‘ya'yansu ba su da lokacin karanta alƙur'ani kwata-kwata wata irin giya ce musulmi suka sha da suka yi su suka ruɗe suka yi maye suka mance da alkur'ani mai girma har ma wani yana ganin ɓata lokaci ne shiririta ne karanta shi har wani yana hana ɗanshi yana mai tsawa kar ya ɓata lokacin shi ko kar ya raba hankalin shi biyu wai domin ɗanshi yana son ya karanta alkur'ani yana ganin raba hankali biyu ne saboda boko ya kai shi samedi ekol in ka ɗauko landi ekol ake zuwa mardi école, mercredi école, jeudi école, vendredi école, samedi ma école ake zuwa. Dimanshi ne kadai ke da kwai damar tazara, wallahi wani sai ce ma dan shi ya huta. Ya haisan ya huta kwallo wacce ta samu hutu. Dimanshi ne kadai ke da kwai damar ƴaƴan musulmi su su karanta Qur'ani, wani mushe sai yayi tankiyo saboda mugunta ya ce cours de rattrapage. saboda tsabar mugunta wai kaɗan musulmi ya karanta ƙur'ani sai raddi man shi wani mushe sai ce a kurdiyar ranforsaman za mu zo mi diman shi ƙin kaɗai sau ɗaya a sati ɗan musulmi ya tafi ya karanta ƙur'ani so kake ya tambaɗe ya lalace yanda aka yi wasosan duniya aka bar mu a nan Nijar baya-baya ana tallata mu da yunwa da talauci kullum a lahira ma kuma mu zama koma baya kai kai wallahi ha'incin ya yi yawa a nan yadda ya duniya yanzu nijar mu ba an gama da mu ba kowa ya riga ya san irin rayuwar da muke cikin nijar a cikin kasashen duniya mai matsayin mu 'yan nijar kowa riga ya yi haƙuri don mai wani hada da fafataka da kishin ƙasa haya gaji ya sallama kowa ya san matsayinmu to in ya zamana a matsayinmu haka ne a nan duniya me yasa ba mu yin ƙoƙarin yago da fisgo wani kaso a lahira muna son mu zama cikin waɗanda sun kai asarar duniya da lahira ne to don haka wallahi tallahi duk wanda yake son ilimi duk wanda yake son fahimta duk wanda yake son wayewa duk wanda yake son ya tayi lahira lahiya manya da yara dattawa tsofaffi maza da mata matasa gaba ɗaya mu tashi mu rungumi alkur'ani kakkace shekarar ka tamanin ko ɗari muna ganin ka kasuwa kana yawo kana a sai rume da allura duk yanda ake rana sai ka kewaye wannan kasuwai a sai rume da allura ba ka jin gajiya saboda ka ji ribar dala ashirin amma da an yi zancen karatun ƙur'ani harshen mu ya yi tauri annaman bar ma yara ina haba babana haba tsoho haba dattizo littafin Allah mai girma ka bar ma yara su karanta littafin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce man qara'a harfan min kitabillahi falahu bi hasana wal hasanatu bi ashri amsalha la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harf littafin da duk harafi ɗaya tal kana da garanti kana da tabbas lada goma zurza a baka ka ce ka bar ma yara amma neman kuɗin da baka da garanti in ka samo ka canye kamin ka mutu su ne shi wannan baka bar ma yara ba ana samun ka baka wannan kasuwa baka wannan kasuwa a sanya ka cikin bashe tare da awaki kasuwa zaka dan neman ribar dala hamsin wannan baka ganin kasawa ne to abin kwarai ne wallahi tunda neman halal ne amma dai ya kamata kakka ha'inci kanka bangaren ƙur'ani ka ce harshen ka yayi tauri in ka kai haka ranar kiyama aka kwaso 'yan yara da matasa masu karatu za a kaiwa aljanna kai ga ka zuru zuri sai ka ce to dai ke mu harshen mu ya tauri Allah duma inda aka kai mu balahi ka zauna a haka a alkiyama a yohani ne zai cewa wai ya girma ko ya mayyanta game da karatun alkur'ani shi kan shi annabin namu sai da ya shekara arba'in zir aka fara saukan mai da shi sahabban shi wasu na da shekara hamsin wasu sama ga haka suka tsaya suka karance shi kuma suka koya wannan littafin ya sha bamban da libir na science ko na pese ko na maths wannan littafin wallahi tallahi tsari ne na gwani na gwanaye wanda ba a cin shi gyara cikin tsarin shi wannan littafin wallahi idan ka karanta shi ka ga abin da ke cikin shi za ka gane cewa ashe kai sakaci cikin rayuwanka ka rungumi alkur'ani ka zama cikin ma'abutan alkur'ani saboda ba duk wanda ya shiga ekwal bane yake cin riba ko ba haka bane ka iya shiga ka yi asara ya zama ka sanka shine gumin duwawu ya zama ka sanka kawai shine taya yara zama kuma sunanka kawai wanda ya asara duk ɗan da aka kai ekwal wallahi ya dage ya gano kur in ba haka ba ya tabka asara ko ko an ce duk in an karanta harafi ɗaya ne akwai lada goma cikin karatun boko ba a ce haka ba riban ka shine ka gane kuma in ka gane ma ka ci ka ci amfanin abin tun kan ka mutu in an yi katari Allah ya tsaga ma shekaru yan kaɗan sai ka ce baka kin ko wata diplom kin babba ka samo ma lisansu ko ka samo master ka zo kana takama kamin ka ƙetare kwalta mala'ikan mutuwa ya hallaro sai kaka cara kai baka zuwa ka ce ni master gare ni ba zan je ba yanzu ca mala'ika baka wace na ce eh ka isa wallahi tallahi tahiya za ka yi kinan don haka wannan littafin shi kaɗai ne littafin da wanda yake karanta shi baya da asara ka tafi makaranta alƙur'ani ka zauna a koya maka alƙur'ani ko ka gane ko kakka gane riba ce wallahi tallahi riba ce kai wanda yake zama kadai ka zo ka yi zaune ka yi dunkum kamar kunku wallahi tallahi kana da babban kaso wajen Allah domin Allah manzala sallam ya ba da labarin cewa Allah yana da wasu mala'iku masu yawo a cikin ƙasa suna neman ina ne ake ambaton Allah ina ne ake karanta littafin Allah idan suka samu wajajen alkur'ani wajajen ambaton Allah wajajen wa'azi za su ce ma junansu halummu ila hajatikum ku taho ga abin da kuke nema ya samu gaba ɗaya su zo su yi shishishif su daddaɓe wajen in ji annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya ce za su naɗi rahoto su kai ma Allah. Idan suka je wajen Allah za ce Allah mun yi yawo a duniya mun tar da bayonka a waje kaza suna karanta littahinka suna tattaunawa akan littahinka suna ambatanka suna tunawa da kai. Dawa ne, dawa ne, dawa ne, dawa ne za su zana. Allah ta'ala ya ce, "Mi kuka ji suna roƙona?" mala'iku su ce Allah ya hisu sani amma saboda Allah yana son ya huddo masu girman lamarin a wajen shi me kuka ji suna roƙona Allah ta'ala ya ce mun ji suna cewa suna roƙonka aljanna sai Allah ya ce ma mala'iku shin wai sun taɓa ganin aljannan nan ka sai mala'iku su ce la wallahi ya rabbi ma ra'auha qat a ya ubangiji wallahi ba su taɓa ganin ta ba tun da ake sai Allah ya ce musu fa kaifa laura auha yaya kuke gani inda a ce sun taba ganin aljanna da abubuwan da ke cikinta sai mala'iku su ce wallahi ubangiji inda sun taba ganin aljanna da idansu wallahi da sun yi tsananin kwaɗayin nemanta da sun fi tsananin matsalan ba wajen neman ka ba su ita sai Allah ya ce me kuka ji suna neman in masu tsari da shi ce wuta Allah ya ce sun taba ganin wuta mala'iku su ce a ko kaɗan ya Allah Allah ya ce ma mala'iku inda sun taɓa ganinta ce tirka mala'iku su ce wallahi Allah inda sun taɓa ganin wutan nan da idansu da sun fi tsananin matsa neman tsari game da ita sai wani mala'ika ya ce ya Allah cikin wannan mutanen akwai wani bawanka sai ambaci sunan wani wanda ya shahara da sabon Allah akwai wani bawanka wane bawan nan naka mugun bawa mai saban Allah mai taɓa-taɓa da kalle-kalle da lashe-lashe da kwane-kwane akwai bawan kawana yana cikin wannan jama'a sai Allah ta'ala ya ce ma mala'iku ina sanya ku shaida na yi ma wannan jama'a gafara gaba ɗaya gaba ɗaya na gafarta masu to lokacin mala'ika zai ce akwai wani sai Allah ce wallahu ƙadi gafartu ula'ika qaumun la yashqa bihim jalisuhum Allah ce hadda shi shi ma wannan mugun na mai gahara domin mutane ne wanda duk wanda ya zauna da su bai tabewa duk wanda ya zauna tare da masu karanta alkur'ani wallahi bai tabewa gaya mani wanda ya je class aka mai kurbe gano ba ya tabe ko bai tabe ba ya tabe yayi asara ɗanka ya tahi kai ta wahala lokacin sanyi da lokacin zahi da lokacin damana da lokacin rani a kowane lokaci kana fafutuka da ɗawainiya daga dauniya ta kaga ya tafi ekol sai gashi ya zo na hamsin da uku an yi asara an yi asara amma da a ce alkur'ani ne ka tura shi yana karantawa ka kwantar da hankalinka tsab kamar ka kashe mutum babu wata asara in dai alkur'ani ne ake karantawa wallahi tallahi babu asara kaga wanda ma ya zamana kadai ko bai karanta ba yana da riba yana da tsauka yana da kaso yana da bargo yana da romo ciki to ina ga wanda ya dauka ya karanta ina ga wanda da ya karanta ya gane ina ga wanda ya karanta shi tun daga fatiha shi hannasi ina ga wanda ya haddace shi zakwai zakwai zakwai kamar Allah yana karantawa la ilaha illallah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wanda ya karanta alqur'ani yayi aiki da abin da ke cikin shi ranar alkiyama albasallahu walidaihi tajan dau'uha ahsanu min dau'i shamsi fi dari dunya Allah zai sanya ma iyayen shi wata irin hullar sarauta mai haske manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace haskenta yafi hasken rana a gidan duniya su kansu iyayen za su tashi saboda jin daɗi shi shiga cikin wata irin ɗimuwa ta jin daɗi ƙala bima za ku sinaha faƙila bima a ƙara'atu mabina kuma fashe kulle ni'ami za su ce ya Allah wai mi muka aikata mutum ya ta tunani shi dai cikin aikin shi dai wallahi bai iya tuno wani babban ƙoƙari wanda ya wanda ya cancanta a ce an bambance shi da wani da suwani da suwani a ranar alkiyama sai su je su ce Allah wai wani aiki muka aikata ma kan mamu wannan girmama wai da wannan karamcin ka nuna mamu wannan gatan da wannan matsayin ya Allah sai Allah ta'ala ce dan ku ko kai makarantar alqur'ani ya karamce alqur'ani kuma ya aiki da shi to shine malamai suka kalli wannan hadisin suka ce wato gara basar da aka yi tanadi ga shi makarancin ba ta musaltuwa fama zannukum bin najli inda jazaihi ula'ika ahlul lahi wa safwatul mala in ya zama da iyaye aka ma wannan sakamakon to shi dan shi dan shi da yayi karatun shi menene sakamakon shi to saboda ba mu iya imajinan abun sai Allah ta'ala kawai ya gaya mamu sakamakon iyayen shi wannan tsakaninsu ne da Allah shi wannan wato yana cikin na hannun damar Allah shi yasa hadisin manzo Allah sallallahu ya ce ma'abuta alqur'ani sune iyallan Allah kuma sune kebantattun Allah na musamman Allah ce ahadul qur'ani hum ahlul lahi wa khassatu ɗan uwa musulmi wannan littafin mai girma in kai ɗan boko ne kana karatu a ɓangaren likitanci in ka karanta shi wallahi tallahi sai ya taimake ka a cikin likitancinka kuma sai ka sha bamban da sauran likitoci in dai ka karanta shi ka gane shi ka iya tafsirin shi Allah sai ka sha bamban da sauran likitoci idan kai injiniya ne ka karanta wannan qur'an alqur'anin wallahi tallahi sai ya baka tallahi da gudunmuwa bangaren injiniyancin ka sai ka sha bamban da sauran gama garin injiniyoyi idan ka karanta shi kana a matsayin wato dan sanda ko soja kai ko mami kake kai alqur'ani mi ya rago ko tuya kosai kike qur'ani yayi zancanki shesa malamai suka ɗora zaƙulo amfanoni da fa'idoji da ilmomin da ke cikin alƙur'ani suka ce ji ilmummukan da kaga al'umman musulmi tana da shi asalin shi daga alƙur'ani ne tushen shi daga alƙur'ani ne da lokacin da aka sabkar da alƙur'ani gawa aka sabkar da shi sallallahu alaihi wasallam to ya fi kowa sanin alƙur'ani kuma ya fi kowa sanin ilmummukan da ke cikin shi daga shi sai yawa sai sahabban shi sun fi kowa sanin alkur'ani sun fi kowa kwankwaɗan madarar ilimin da ke cikin ƙur'ani su ne waɗanda wani cikinsu ya ce wallahi daga cikin malaman ƙur'ani na sahabbai akwai ibn abbas cewa ya yi wallahi koda da baibayi na ya ɓace in na karanta ƙur'ani sai na gano inda yake ya ce da baibayi na na dabba ta in ya ɓace ya ce wallahi in na karanta ƙur'ani sai na gano inda yake to wa'ancan su ne masana ƙur'ani daga su sai tabi'ai almajiransu abubuwa suka yi ta ƙasa tun daga manzan Allah kaga ilimi ya rage zuwa sahabbai ko zuwa tabi'ai ma ya yi ƙasa zuwa almajiransu ya yi ƙasa ya yi ƙasa ya yi ƙasa ya yi ƙasa ya yi ƙasa har lamari ya kai ya yi ƙasa ƙasa ƙasa ya haɗi ƙasa sosai har aka kai al'umman musulmi ba ma ta iya ɗauka alƙur'ani ta karanta ilimin da ke cikin baki ɗaya sai dai ta kasashe ɓangare-ɓangare wasu daga cikin musulmi suka kalli alkur'ani tsab sai sai ga cikin alkur'ani wato akwai wasu ayoyi waɗanda suke bayanin halak suke bayanin haram suke bayanin bayanu bayanin in yazo sai su ga ba matsayin cilas yake ba wani bayanin in yazo sai su ga matsayin wajibi ne wani bayanin in yazo sai su ga matsayin sunna wani mustahabbi wani haramun wani makaruhi kawai sai su karkaro wani bangare wanda ake ce ma alfiqihu sai kaji an ce wanga malamin fiqihu ne saboda an yi rauni ba iya karance ilimin shi gaba daya wasu kuma da suka zo suka kalli alkur'anin da kyau su sai ba su kalli ɓangaren fiƙihu ba wasu sai suka kalli cewa bayanan ƙur'ani in sun zo wani lokaci sai ka ji bayani wanda ya haɗe kowa da kowa ire-iren ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ire-iren ya ayyuhan nasu inni rasulullahi يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض ire-iren ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhan يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم na'am وأنزلنا إليكم نورا مبينا kaga ya ayyuhan nasu anan dawa ake da kafiri da mummuni da salihi da ɗalihi da mutumin ƙwarai da mugu da mai sallah da sallau da mai zuwa hajji da mai hajijiya da kowa da kowa da baki da wari da gajere da dogo da namiji da mace da mutanen mada da na maraɗi da na nijar da na nijeriya da mutanen duniya kafa ake ya ayyuhan nasu ya ku mutane ubudu rabbakum ku bauta ma ubangijinku sai malamai suka fahimci cikin Qur'ani akwai bayani wanda ake ce ma khitabun am wanda hurici ne na gaba daya da suka kalli wasu ayoyi sai suka ga akwai khitabun khas ire-iren ya ayyuhal ladzina amanu يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا ire-iren ya ayyuhal ladzina kafaru la ta'tadu يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم ire-iren qul ya ahlal kitabi قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم sai suka ga cikin Qur'ani akwai wani zance wanda in yazo shi keɓance ne wasu jama'a ne ko wata wani gungu ake keɓancewa a masu furci ya ayyuhal ladzina amanu kafiri yana ciki ba yahude mugu wanda bai musulunta ba yana ciki dan haka kirista yana ciki ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka yi imani haga wannan kira ne na musamman na keɓance ya ayyuhal ladzina kafaru la ta'tadhurul yawm ya ku kafirai me sha ruwan mu mu ya ku kafirai Allah yana kiran kafirai ire-iren ya ahli kitab ya ku yahudu da nasara ya ku waɗanda aka ba littahi ma'abuta littahi sai sai gano cikin bayanan alkur'ani akwai bayani haɗaɗɗe akwai keɓantacce akwai bayani wanda wani mutum ɗaya ma za a ware a mai furuci ire-iren ya adamu ya musa y- y- wato da sauransu akwai wani lokaci mutum ɗaya ake makiran mutum biyu cikin alkur'ani wani lokaci bayanai dai da siga kala-kala sai suka ƙarƙaro ilimin lugha daga nan kuma wasu ma har suka mai reshe suka ƙarƙaro ilimin usulul fiqh wasu malamai da suka kalli qur'ani sai suka cikin alkur'ani akwai tarihuhuka da labarai da kissoshi tun na farkon duniya abin da ya faru tun kan a halicci kowa har da labaran al'ummomin da suka gabace mu da labaran wata duniya ta daban da wasu al'umma da wani yanayi sai suka ƙarƙaro ilimin tarihi da ilimin ƙisoshi wasu da suka kalli alƙur'ani tsaf sai suka ga cewa kai bayanin alƙur'ani cikin shi yana nuna akwai wanda yake magana akwai wanda magana take faɗa ma abin da suke ce ma kenan wato suje kenan da complement ko sannan akwai lokacin da in ka kalli alƙur'ani sai ga yana ɗauke da almabaniyi min al'asma'i wal'af'al yana ɗauke da al-mu'rab to sai suka ƙarƙaro ilimin nahau wasu da suka kalli alƙur'ani sai suka ga alƙur'ani ya ƙumshi wasu ayoyi wanda suna bayanin fassarar mafarki da yanda ake fassara shi kamar kissar annabi yusuf da sauran ayoyi da suka halhada sai suka kirkiro wani ilimi mai suna ilmu ta'abirin ru'ya wasu da suka kalli alqur'ani sai suka ga kai cikin ayoyin alqur'ani da siyakin alqur'ani akwai inda Allah yake cewa shi ba shi bane mai siffa kaza ba ya da ita akwai inda Allah yake cewa shi shine mai siffa kaza shine mai suna kaza shine kaza shine kaza ba kaza bane ba kaza bane sai suka karkaro wani ilimi wanda ake ce ma ilmu usuluddin ilimi na aqida kenan tsantsa ka san Allah hakikanin sani suka kalli alqur'ani sai ga cewa cikin bayanin alqur'ani akwai wasu ayoyi wanda in suka zo suna zuwa da cida da tsawa da gilgiza zukata da tada hankali wasu ayoyin kuma in suka zo zai zo da sauki da sanyi su zo wato sannu-sannu sai aka samu wato ilimul khitaba aka samu gwannan hudubobi da gwannan wa'azoji duka kalkashin kwankwado madara ilimin alkur'ani mai girma wannan wa ilimin mukan kaɗan kenan na zano daga cikin ilimin mukan da al'umman musulunci ta ɗauka a cikin alkur'ani har yau kuma tana ji da shi ko jami'a ka je sai dai kai wani fasilke cikin su ba dai ka yi su gaba ɗaya ba to banda wannan alkur'ani ya kumshi ilimin muka ma hannu al'ummomin da suka gabace mu kamar ire-iren ilimin likitanci in ka kalli likitanci likitanci yana tahiya ne akan wani ginshiki kamar guda uku haka na farko likita kullum yana duba wai menene wanda ya shiga wanda da babu shi dole sai an huddo shi a samu lahiya wai menene ya karu danyantaka ce ta karu koko zahi ne ya dade a jikin dan adam sannan likitanci wato tushe da na likitanci da ba da kariya ga jiki game da abin da ke cutarwa da kuma daidaita jiki da ƙin tura ma jiki daɗi akan abin da yake bukata domin aka sa daɗi akwai matsala in aka ƙi bashi abin da yake bukata akwai matsala haga wannan ilimi na likitanci amma alkur'ani gaba ɗaya sai ya ƙare da zakatarorin duniya da aya ɗaya ya ce wa kana bai na zalika ƙawama shi kaɗai ya tattare ma wato kulasa na ilimin likitanci gaba ɗaya wannan kana baina zalika qawama sauran durkuni na likitanci in ka karanta shi wallahi sai ka tarar akwai tushen cikin alqur'ani sannan shi alqur'ani da yake gagara gasa ne bayan ya kare da likitanci na gangar jiki sai ya gangaro ya shiga cikin likitanci wanda likitocin duniya ba su da ko ture ka tura kanka baka tar da wannan karatun a can shine ya kara da likitanci bayan ya gama da jiki sai ya shiga cikin jikin ya tar da zuciya ita ma ya mata operation ya kawo maganin nika nata ya kawo ƙwayoyin da za su gyara ta ya seta ya kawo tsari da gyara na abubuwan da suke ƙara mata lahiya ya tabbatar da akwai wasu zukata mara lahiya ne ya tabbatar da ga abin da shine magani shine waraka ɓangaren farmasi ma alkur'ani sai tattare ilimin farmasi cikin aya ɗaya ya ce sharabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifa'un linnas an gama duk wani cakuɗe-cakuɗe da wani haɗe-haɗe da za a yi an gama shi cikin wannan aya alƙur'ani in kai injiniya ne in ka karanta alƙur'ani sai ka tarra wata babbar ƙa'ida ta injiniyanci wadda ake cewa duk abu wanda yake da triangle to baya da innuwa tabbatacciya to sai ka tarda Allah ta'ala ne da kanshi yace in taliqu ila zillin zi salati shu'ab sai yace la zalilin wala yughni min al-lahab an gama da tushen injiniyanci a nan in ka karanta alkur'ani ba wai ilimin muka mutanen da ba ko na yanzu hada ilimin muka na sana'a waɗanda muke da bukata sai ga alkur'ani ya tattauna akan ilimin gine-gine Allah ta'ala ya ce wato wamina shayatin kulla banna'in wa gawas ya tattauna akan gini alkur'ani ya ga yadda za a ɗora nutso ana ciro lu'ulu'u daga cikin ƙasan teku alkur'ani ya faɗi yadda za a yi a ɗora ɗebo ababen amfani ma'adannai daga cikin teku da ƙasa a ayoyin da Allah ya ce tastakhrijuna hilyatan talbasunaha da ayoyin da Allah ya ce banna'in wa gawas gawas wannan sune masu nutso suna ɗebo lu'ulu'u a cikin alkur'ani in ka karanta sai ka tarda alkur'ani wato yayi zance akan noma bai bar manoma baya ba ayoyi da yawa a fara'aitun ma ta harusun a amtum ta zira'unahu am na hannu zari'un bai bar 'yan kasuwa baya ba ya tattamna harakokin kasuwanci da kashewa da samun riba gaba ɗaya ya ayyuhal lazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum da ayoyi birjit wanda suka yi zancen kasuwanci kai hadda 'yan kacarai bai kyale su ba sai da ya seta su ya kawo masa gyara ya ce banda dan da ƙetiya ya ce a kula da sakeli a kula da ma'auni ga yanda za a auna ga yanda za a bari alƙur'ani wato bai kyale ka ba kai ma kafinta sai da ya zance akan aikin kafinta ya kawo kissa annabi nuhu ya ce anisu na ilfulka bi ayunina wa wahaina babban kafinta kenan annabin Allah annabi nuhu alaihi salatu wassalam makeri alqur'ani bai kyale ka ba sai da alqur'ani ya ambata kira atuni zubar alhadid ya shahi zancen makera wa alanna lahul hadid duka cikin kira ake samun shi wato an'amal sabighatin wa qaddir fi sardi wa amalu salihah ha duka zancen kira ne da makera kai hatta busa wuta kira wallahi tallahi sai da qur'ani yace wato infuhu sai da yace infuhu hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufrigha alayhi qitra alqur'ani bai bar mai tuya kosai ba sai da yi zancen tuya kosai da tuya waina alqur'ani ne yace ahmil fawqa ra'si khubzan khubzan shine ake tuya kosai da shi da waina shine ake algarage shine ake duk wani abin da ake toyawa da shi alqur'ani bai kyala nan ba wallahi tallahi in guga da wanki kake alqur'ani ya ambace ka yace wasu ya baka fatahir to alqur'anin da yake cikin wannan wanda annabin rahama yace cikin shi akwai ilimin wa'anda suka gabace ku da ilimin na bayan ku da hukuncin da ke mi za mu ce game da alƙur'ani mi za mu ce game da alƙur'ani mi za mu faɗi ta abin da sassa na ce lokaci ya mini kaɗan abin da nake so in faɗi ban fara ambata shi ba kan girman alƙur'ani wanda wasu suka wulaƙanta suna ganin bai ma dace ɗiyan shi su karanta shi ba babu lokacin karanta shi kafa wa hasbuka bil qur'ani mu'jizatan damat ladaina dawaman ghayra munsarimi lam ya'tarih qattu taghyirun wala ghiyarun wa jalla an kasarati at-tardad an sa'ami muhaiminan arabiyyan ghayra dhi iwajin musaddiqan ja'a fi at-tanzil fil qadami كم ملحد رام أن يبدي معارضة فعاد بالذل والخسران والرغم هيهات بعدا لما راموا وما قصدوا وما تمنوا فقد باءوا بذلهم خابت أمانيهم شاهت وجوههم زاغت قلوبهم عن هديه القيقيم الجن والإنس لم يأتوا لو اجتمعوا بمثله ولو انضموا لمثلهم أنا وكيف ورب العرش قائله سبحانه جل عن شبه له وسمي ما كان خلقا ولا فيضا تصوره نبينا لا ولا تعبير ذي نسم بل قاله ربنا حقا وأنزله وحيا على قلبه المستيقظ الفهم فالله يشهد والأملاك شاهدة والرسل مع مؤمن العربان والعجم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله
bayani da da ƙadana ta ƙwar'ani da ƙaga shi ƙwar'ani